أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marece na asabar ashirin ga watan ramadan a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 25 ga watan biyar a shekara ta 2019 a lissafin miladiya kamar da muka ji malam ya karanta mana har yanzu a aya ta uku a suratul nisa da mun gama karanta abinda malin sa'adi ya ambata dangane da ita sai dan kadan da ya rage sai kuma fadin Allah subhanahu wataala wa atu nisaa sadaqatihinna nihla ba sai mun koma ga waccan ayar ba illa kawai karasa abin da ya rage na zancanta da bamu gama karantawa ba inda malam ke cewa wa zalika li anna ar-rajula qad la tandafi'u shahwatuhu bil wahida mun yi nan ko فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر نن مكتعكم يو سيش ومع هذا بدها فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن شما من كرنت سيش فإن خاف شيئا من هذا in mutum ya ji tsoron zalunci falyaqtasir ala wahida to ya tsaya akan mace ɗaya tunda ba zai iya yin adalci a tsakanin sama da mace ɗaya ba ma'ana mata biyu ko uku ko hudu ba zai iya adalcin da ake bukata ba falyaqtasir ala wahida to ya tsaya kan ɗaya au ala milki yaminihi ko kuma ya tsaya akan wato kuyanga da ya mallaka fa innahu la yajibu alaihi alqasm domin ku a irin wannan hali rabon kwana inda macen aure ne yantacciya ya wadda ba baiwa ba tare da kuyanga to a irin wannan hali babu zancen wajibcin raba kwana da sauran haƙoƙi fi milkil yamin idan dangane da mallakar dama ne ana cewa milkil yamin abinda ake nufi shine abin da da mutum ya mallaka illa dai wannan uslubin malamai suna cewa yana nuni akan cewa dama afdalu min hagu wato dama ta fi hagu inda kullum abubuwan alheri za ga ana dangana su zuwa ga daman mutum wannan kuma wata magana ce yace dalika ay al-iqtisar wato wannan takaituwa din ala wahida au ma malakatil yamin mutum ya tsaya ga auren ɗaya ko kuma ya tsaya ga kuyanga adina shi ya fi kusa Allah ta'ulu kada ku yi zalunci wasu suna cewa abin da ake nuna da Allah ta'ulu ai an yi Allah yakthuru al-iyal mun asalin ala maganar auli ne nauyi ne abin da zai hau mutum na nauyi ma'ana kada iyali su yawaita malamai suka ce wannan fasarar ba haka bane asalin abin da ake nufi wato kada ku yi zalunci yawwa shi ya fi kusa da kada ku yi zalunci domin dama ai tsoron zaluncin ne ya koro mutum zuwa ganin ko ba haka bane abin ku da za a ce ka takaita ga wani ka haƙura da wani ai ba zancen yawan iyali bane a ciki an fahimci abin yawwa ana dai abin da ake nufi Allah ta'ulu ai Allah tazlimu kada ku yi zalunci wa fi hadha a cikin wannan aya daga cikin abin da za a fahimta na darasi إن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم idan bawa ya bijiro ga wani lamari wanda ake tsoron zalunci a cikinsa mana duk lokacin da a cikin wasu harkoki naka sai kake ganin in nai kaza fa ba zan yi adalci ba in nai kaza akwai zalunci zan yi shi ba zan iya yin abin da ake so ba wa adamul qiyam bil wajib ko kana ga ba za ka iya aikata abin da ake nema a kanka wujuban ka aikata ba wato wani wajibi da yake kanka walau kana mubahan ko da lamarin ma halan ne kana ganin in ka aikata shi za ka fada cikin wani abu na rashin adalci ko za ka yi zalunci to annahu la yanbaghi lahu an yata'arraba lahu to wannan abun bai kamata baka kutsa cikin sa an gane wato duk abin da idan ka shiga cikinsa abubuwa imma an ta kuna min babil hukuki da kake tsoron saban Allah ko kuma min babil wajibati na shari'a ko kuma abin da yake halal waɗannan abubuwan mana mubahi in har ka lissafa kaga in na aikata abu kaza to fa akwai zalunci ga wani in na aikata abu kaza ba zan yi haƙƙi ba zan yi abin farilla ta ba za ta tsaya daidai ba in na aikata kaza to zan shiga haƙƙin wani ko da abin nan halal ne to ya kamata ka haƙura domin zaluntar mutane ka kauce masa ya fi muhimmanci akan tara ladan da za ka yi na wani aiki da za ka aikata musamman aka ce abin ko halal ne ko wani mustahabbi misali mustahabbi ne na filfili da za ka aikata da a ce kai na filfili kuma kana zaluntar mutane gwanda a ce ka rabu da zaluntar mutane ka tsaya kan farilla ba kai nafilar an fahimci abin domin idan ka zalunci mutane to a garin biyan su wannan zaluncin duk nafilfilin za su kare ran kiyama an fahimci abin wannan kuma amma kada ya rude ka ce to ba zan aikata nafilfili ba yawa aikata nafila wallahi ba mutanen da suke buƙatar aikata da kuma yawan aikata nafila irin mu da muke raye a zamanin yanzu saboda na filfilin nan su ne fa abinda na farko aikin su biyu ne din nafila da ta gani za ta cika maka farilla kuma sannan za ta zama maka guzurin da za a yi amfani da shi wajen da zaluncin da kai na mutane zalunci kuma kai karka ɗauka iya na maganar haƙoƙin wani ya yi maka aiki baka biya shi ba ko wani da yake aiki a ƙarƙashinka kai ne ofisansa haƙƙin allowance ɗinsa da wani abu ka bi ta kai ba iya wannan ba zaluntar mata yana ciki rashin yin adalci a cikinsu ai a siyaƙinsa ne muka shiga wannan wasa ko ba haka bane cewa ba a auren mata don a zalunce su to idan har ya zama idan mutum ya yi wato wannan lamari zai kai ga ya yi zalunci to lallai wajibi ne a kansa ya fasa wannan abin da zai shigar da shi harkar zaluncin domin ya guji zalunci domin zaluncin nan zai iya lalata masa duk wani abu da ya aikata la'alla na aikin lada Allah tsare mu kun fahimci zancen haka idan ka ga in kai ƙarin aure to za ka yi zalunci to haka haƙura da ƙarin aure in ka tabbatar ba za ka yi adalci ba wajen mata tsakaninka da su wajen ba kowace haƙƙinta to ka haƙura ka tsaya da ɗaya abin da da ake nema wajen aure ka tange mutum da hana shi aukawa lalacewa za a same shi ko a mace ɗaya to da a ce ka je ka yi zalunci a ƙarƙashin ƙarin mace gara a ce ka yi haƙuri da ita da ka ƙara mace wadda za ta ci mutuncin mahaifiyarka wadda za ta jawo ka rage addini da ka ƙara matar da za ta yi tasiri a kanka wajen rage wato tadayyuninka ya zama cewa baka ma zuwa masallaci ta ɗauke maka hankali abubuwan wajibai a kanka duk baka iya ɗauka kai abubuwan da suke halal ma zumuncin danginka ta hana sai dai kai na danginta daga ka ce bari kai wa wane kaza za ka saya masa kaza ce a'a da Allah ka bari abubuwan da yawa kaza da kaza amma kana cewa iyayenta ko wani zaka wa sai ga farin ciki da murna sai a ziga ka kila ma a ƙara to irin waɗannan abubuwan duka da ka zo ka shige su gara kada ka yi domin zai sa wato ka kasa aikata wani abin da ke wajibi a kanka kuma ka yi zalunci Allah tsare mu misalan da suna nan da yawa da haka ka yi kokari duk abin da zai bijiro da kai ka auka cikin zalunci to ka guje shi bal yalzamu as-sa'ata wal afiya yi kokari ya lazimci abin da Allah ya yalwata masa Allah ya yalwata masa ya halatta masa daya to ya tsaya cikin abin da aka halatta masa wal afiya inda zai samu tsarewa daga fitina shine ma'anar afiya Allah tsare ka daga fitina ka zauna da daya kuna bautawa Allah cikin mutunci baka shiga haƙƙin kowa to shi yafi maka da a ce ka shiga wato zalunci fa innal afiyata khairu ma u'tiya al abd wato a baka lafiya ba fa lafiya ta jiki nan ake nufi ba haka ba haushe fassara al'afiya ake cewa lafiya a baka tsarewa Allah tsare ka daga fitintunu Allah tsare ka daga musifa Allah tsare ka daga zalunci a ce ka fita daga zaluntar haƙoƙin mutane to babu ɗan gata irinka duk mutumin da Allah ya bashi tsarewa ya bashi wannan lafiyar ba fitina salin alin ya zauna a duniya haƙoƙin mutane ya ba da su kuma ya fita ga haƙoƙin Allah ya ba da su yadda ya kamata to babu mutumin da ya kai shi daraja amma ba abin alfahari ba ne ka tara mata da yawa an tara abun hawa an tara kaza da kaza duk jin daɗin duniya alhali haƙoƙin ba a ba da su ana ta tara zunubai zunubai suna ƙaruwa akan mutum to babu alheri gara ka nemi al'afiya al'afiya shine alwiqaya Allah tsare ka daga fadawa cikin musifa da bala'i Allah tsare mu baki daya to shine nan malam yake cewa fa innal afiyata khairu ma utiya abd al abd mafificin abin da za a baiwa bawa shine a bashi lafiya eh a bashi tsarewa daga fitina tsarewa daga azaba tsarewa daga dukkan abin tashin hankali ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan sharri walamma kana kathirun minan nas yayin da ya zama cewa da yawa daga cikin mutane ya zulmunan nisa suna zaluntar mata da yawa daga cikin mutane suna zaluntar mata in ji mal ba ni na faɗa ba karanta muke wa ya nuna hunna hukuka hunna suna danne musu haƙoƙinsu su ƙi ba su haƙoƙinsu hususan as-sadaqa musamman sadaki alladhi yakunu shay'an kathiran wanda galibi yakan zama wani abu ne mai yawa amma ba irin namu ne yanzu ba ko irin namu ne yanzu dan kadan ake bayarwa sai kaga ana tafatawa duk sati ana tambaya nawa ne kimar sadaki bana ko wannan kwanakin sadaki nawa ne saboda kawai mutane sun dauka in an zo zancen aure sadaki shine akal shine mafi karanci amma sai ya dora wa mutum wasu abubuwan da Allah bai dora masa ba a al'adance da kayan kaza da kayan kaza da kayan kaza abu har ya fi karfin mutane wasu ba za su iya dauka ba shi kuma sadakin sai ka ganshi dan yinkin nan haka an kawo daidai tahillatul qasam ko abin da za a ce an ba da shi ne dan ya wadata shi yasa wani shi abin da yake tambaya in an ce masa akallin sadaki shine dubu goma sha biyar a kwanakin nan to sai kawo ma iya sha biyar din zai kawo saboda kawai mafi karancin shi zai bayar tare da cewa kuma an kashe kuɗi mai yawa wani sama da miliyan miliyan uku hudu kowa gwargwadon ma abin da ya samu wani dubu ɗari kaza haka zai kashe amma kuma sai a zo a ce sadaki ne sai a ce dubu ashirin da an ce za a sa sadakin da yawa wanda zai ɗauke wancan duk kuɗin kayan duk da ya fi sauƙi amma kuma na san da kuka za a zo ana yi in za a zo a ce an je ɗaurin aure sai a ce nawa ne sana ya ta ai miliyan goma ne wani kuma ya kashe miliyan ashirin ma akan auren wata ko ba ka bane sannan kuma sai ya zo ya bada sadaki sai a ce haka ɗan kaza almuhim dai wannan ba shi ne wani abu mai tsanani ba na faɗi wannan ne saboda nan malam ya ce allazi ya kunu shay'an kathira saboda yana lura da irin area da shi yake ne yawa area da yake sadaki ake yi ba zancen wasu kaya za ɗabi'ar ko in ce al'adar su a saudiya din da malamin saudiya ne ba ya daɗe da rasuwa ba ma shi malam sa'idi za ka ga sadaki ana sa shi da yawa wajen dubu ɗari na riyal miliyan nawa kenan miliyoyin da yawa miliyan goma wajen haka ko ma sama da haka to wannan shi za a ce shi ne sadaki sannan kuma amma ba ba wani kaya da za ka kawo amma akwai wani abun har yanzu idan za a kawo ma 'yar to ita za a kawo ma eh matar ita za a kawo daga ita sai akwatinta da 'yan kayanta da gwalagwalan da ka siyo sai a sako wannan ba fa wani ba wani kaya za a ɗinɗimo da yawa ma su yanzu su da wurin zaman naka ne dama kai za ka ko da yake mu ma nan haka ne to amma fanishan gida gaba ɗaya duk kai za ka yi ƙwarai har gado da katifa ba ruwan uban yarinya na har kitaf duka haka za ta shigo ma da akwatin ta zikau inda za ta zikau to haka za ta zo komai a gidan da za ta samu da katifa da gado da filallika da komai haka za ta shigo kawai gidan mijinta to wannan su al'ada suke ne na wanne ne yafi namu ko nasu to kowanne a saurara kowanne al'ada ce mu saurara kowanne al'ada ce shari'a abin da ta sharɗanta dama shi ne sadaki a saurara ba mijin zami ba tambaya kawai ne a sadakin nan shi kadai aka sharɗanta to amma kuma ya kamata a lura in har waɗannan irin abubuwan za a ɗora su to da za a yi wani tsari da zai daidaita su wahalar da gidan masu karɓa da gidan masu bayarwar a daidaita ta na da sauƙi wani yanzu saurayin zai zo kayan da zai kawo duka duka dubu ɗari biyar wani akwatin ma da mai da mai wani ina fa ina yi daidai gwargwadon yanayin mu da muke cikin nan sannan ba wani abu da zai kawo sai sadakin da za a bayar ɗaura aure biyu hamsin haka wani saba'in yayi yawa a ce ɗari haka ne ake ko to sai ka ga kuma shi uban yarinya da zai ɗauko ya kawo duk gumin duniya sai ya gama yarfe shi a goshinsa kafin kai ka ɗauka shi ne mai yin auren saboda gado nasa ne katifa tasa ce da sauran abubuwa yanzu ma gashi tsaraba tsaraba duk sun zo sun karu sun yawa kicin kicin din ma har iri iri kuma haka bane mai iri kaza da mai iri kaza da wata al'ada da ta zo yanzu wai sai an tura mata ma sun je gidan angon an ga irin gidan da yake da shi a auna ɗakunan a ga kafet ɗin da za a kawo in leda ce in menene duk sai an yi wannan duk wannan tsirfan daga baya abubuwan suka shigo mutane kuma ga ta al'adar nan ba ta da rahama ba ta da rahama me nake nufi da ba ta da rahama yanzu in wani abu ne na addini aka ɗora mu sai kaga mutum yana tafatawa to ba wani sauki sauki yanzu a ka dan rage man ko kaza ma aka yi ayya ita amma baka isa ka je ka kai wa mata wani abu ka ce abu kaza ba za a yi shi ba cikin abin da aka lissafo sai ce a'a mu ba za mu yarda da surutu ba eh ba za a ce mana kaza ba yar mu ta rashin albarka a zo ana surutun cewa da kaza ma muka kai ta mu ba za mu yarda ba da haka duk inda uba zai je nemo sai ya je ya sha wahala ne a yi bashi a yi wane ne ya sato na wasu a yi duk dai a zo a shiga kotu a yi ta rikici su ba abin da ya dame su mata a nan ya kamata a ji tsoron Allah a halin da muke ciki ana da 'yan matan da ake so a auratar da su da yawa to ya kamata a lura da wasu abubuwan don Allah a sauƙaƙa su yau duk abin da ba tilas ba ne a cikin harkar aure in an ce ba tilas ba abubuwan da za a zauna ne a ciki wajib inda a ce mazan da za su yi auren ko samarin su za su iya ɗaukar nauyin waɗancan abubuwan da ya fi sauƙi a ce gida naka ne da gadonka da katifarka da komai ta shigo ma haka da ana yin haka ma da mazan sun fi ganin ƙimar matan ba za a yi saki da wuri ba ko ba ka bane in ka san in kai sakin in ma ta tafi to sai ka rasa yadda za ka yi sai ga mutum ka wahalar da za ka tuno da za ka shiga saboda kafin ka sake wani auren to kuma tara kuɗin da za ka sai kai wani shekaru da yawa kafin ka samu kuɗin da za ka sake yin wani aure wannan zai sa sai a tattala matan a bisu a hankali ba a riƙa wasa da su kamar wato ɓawon gyada ana watsarwa zai da aka ga dama Allah kyauta to dai a riƙa kula da haka yace wa daf'atan wahida yace allazi yakunu shay'an kathiran abu ne mai yawa kuma da za a bada shi daf'a wahida lokaci guda ya shuqqu daf'uhu lizawjati wani lokacin sai ga sadakin saboda nauyin sa ya yi wahala a miƙa shi ga matar sai ce amarahum to yayin da ya zama haka amarahum sai Allah ya bada umarni ya umarci mazaje ko waliyai wa haffahum ala ita'in nisa akan cewa su baiwa mata saduqatihinna saduqatihinna sadakinsu sadaki ana ce masa sadaki ba daga sadaka bane an fahimta yawa wasu sun ɗauka sadaka ake nufi da sadaki asalin ana kiransa sadaki ne saboda shi shine ashe'ul ladhi yuthbitu sidqar rajuli fi talabil mar'ati abinda zai tabbatar da gaskiyar namiji wajen neman mace maganar daga siduku ne ba daga sadaka ba ne an gane zancen ba irin yadda mu mutanenmu an ɗauki abun kamar sadaka ne har ma za ka ji ana auren sadaka a ce an ba wa mutum sadakar sadaki ko a ce an ba shi mace sai a ce amma sadakin ko baban ne ma zai biya ko waye duk auren da aka yi ba a ba da sadaki ba ba aure aka yi ba wajibi ne namiji ya ba da sadaki yawa wannan haka yake a musulunci ba irin addinin indiya ba da mata suke ba da sadaki su a indiya mata ne suke ba da sadaki yau amma a musulunci maza su za su ba da sadaki kuma tilas ne sai an ba da shi yau ba a cewa an baka sadaka in za a yi ma wani taimakon a yi maka a wani abu a yi ma gara mai yawa a yi ma kayan ɗaki a yi ma mai amma sadaki lalle a ba namiji ya ba da shi an fahimci wannan yau daga nan ne aka samu wannan saduqat aimuhu hunna wato sadakinsu a ba da shi nihlatan wato da daɗin rai shine nihla asalin nihla daga abin da za ka bayar kyauta ne wato babu ƙurji a zuciyarka shi ake nufi da nihla duk abin da za ka bayar kyauta sai a ce sa za a ce mutum na halahu baitahu na halahu dabbatahu ya ba da kyautar kaza da kaza ya baiwa ne kyautar gidansa kyautar dabbarsa da kyautar kaza da kaza da kaza shine ma'anar nihla haka a bada sadaki nan amma kuma abinda ake nufi shine a bada shi da daɗin rai yawa gashi ne ya fassara ce ai an tsibi nafsi da daɗin rai wa hala tuma'ninatin da halin natsuwa fala tumattiluhunna ko fala tamtiluhunna kar ku musu matsalu matsalu shine ku ce za a bayar ai ta jinkiri ai ta jinkiri har a haifi 'ya'ya nawa bai biya sadaki ba saboda ya zama bashi kun san ya halatta a yi sadaki ba shi in zo ɗaurin aure an ce to an karɓa ba shi da kuke cewa na kadan ko lakadan ba yawwa na kadan ko ajala ai lakadan ko ajala lakadan ba haushe yake cewa naqdan ne naqdan nunun ce ba lamun ba naqdan shine naqdi an ba da kuɗi hannu yawwa ajalan kuma shine abin da aka sanya ma lokaci ajali yawa an buga masa ajali ma'ana ya zama bashi akan mijin ya ba da shi koyaushe to almatsalu shine ka karɓi bashin abu ka kibiya to wasu zaka ga an ɗaura aure akan cewa ajalan ɗin aka ba su amma kuma ba su ba ba har an hayayyafa to Allah maɗauki ya ana wannan kar a yi musu wannan matsalin au tabkhasu min shay'an ko kuma a ce ku rage musu wani abu an yi dubu ɗari ka zo ka bata hamsin ka ce to ki haƙura man kuma ai shi kenan da ya isa ni ma ai da wahala na samu abadan wannan ba bai halatta ba yauwa dam ai da wahalar ita ma da wahalar ta zo gidanka ba za a yi mata wannan irin zaluncin ba dole ne a nemo cikakken sadakinta a bata musamman daman aka ce kun san ka'idar sadaki idan aka ɗaura aure ko da ke duk wannan mun yi a tafsirin suratul baqara ko in aka ɗaura aure in an baiwa mace sadaki daga ɗaurin aure inda za a sake ta kafin ta tare kafin ai kwanciyar aure da ita ma'ana to ta ci rabin sadaki daga ɗaura aure da auren zai ɓaci ai sallama da juna to rabi za ta dawo masa da shi in ta riga ta karɓa in ba ta karɓa ba shi ya ba da rabi saura rabi to shi kenan sai ta tafi haka ta ci wannan rabin amma in dai an yi kwanciyar aure da ita to ta cinye sadaki baki ɗaya ko miliyan ɗari ne an fahimci wannan yau don haka a kula da wannan harkar sadakin ba abin da za a ce an yafe shi bane ko a yi wasa da shi duk inda za a sai da sadaki kuma da Allah a ɗaga masa mutuncinsa a daina ba da shi irin wannan yan mitsi mitsi din haka wani ma kaga dubu biyar yake barwa ba dan yanzu alhamdulillah ana faɗakar da mutane cewa sadakin nan kimarsa tana karuwa tana sauka saboda gwargwadon yadda naira take gwargwadon karfinta a kasuwar duniya to gwargwadon wato yadda ake kimanta a sadakin kenan ba da ba dan haka ba wasu ma ba za su kai haka din ba duk da dai akwai matsalar hukuncin akalli sadaki akwai shi ma ko babu shi in kuma akwai shi menene shi duk wannan saɓani na san da shi amma ba a kansa muke zance ba yace wa fihi a cikin wannan ayar daga cikin darussa annal mahra cewa shi sadaki yudfa'u ila al mar'ati ana bada shi ne ga mace haƙƙin mace ne ma'ana haƙƙin matar da aka ɗaura wa aure ne sawa'un bazawara ce ko budurwa ce to haƙƙinta ne wannan sadaki shi yasa malamai suka tattauna akan wannan khitabin wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan da wa ake shin ana magana ne da mazaje da suka yi auren kai namijin da aka daura wa aure da kai ake cewa ka bada sadaki ko kuwa da waliyai ake iyaye na yarinya da suka bada ita akan samu wani lokaci da wasu za su karɓi sadakin 'yarsu a gama ɗaurin auren ba abin da za su ba ta sai kayan da za ta sa su je gidan miji sauran sun riƙe shi to ba a yin haka haƙƙi ne na mace baki ɗaya illa wani zai ce to ai mu a zamu a irin al'adar bahaushe in ma uban ya karɓa to kayan ɗaki ne zai mata an fahimta to tunda a shar'ance mu ba a lissafa mana irin wannan ba mu al'adar mu ce gaskiya ne idan uba ya ce ya karbi sadakin yarsa naira dubu ɗari misali to in ya ɗan takura mata wani abu da za ta kintsa tafiya gidan miji sauran kuma aka cika aka yi mata kujeru aka yi mata gado ko wani abu wannan ba wani abu bane ba cinye waye ba amma matsalar tana nan a ce ya cinye ne a aljihunsa ya yi abin kansa ba abin kanta ba an gane wannan yau amma in wani abu ya saya na abin da za a kai ta gidan miji da shi wannan dama ai ba wajibin sa bane sai ya waɗancan abubuwa amma inda dama ayi kar mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aurar da Fatima an kai ta da wasu abubuwa daga gidansa daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi la'alla wannan wasu su ce dalili zai zama ga al'adar Bahaushe na iyaye su kai wani abu to amma duk da haka ba a sanya shi a matsayin wani abu na wajibi in akwai hali ayi abubuwan da Allah ya wajabta mana ma in ba za mu iya maka sauke mana ake ko ba haka bane to ballantana abin da ba wajibi ba haka kar a tilasta wa mutum sai abin da zai iya kuma ba abun kunya bane a zamanin yanzu a yadda yan matan nan suka yawa zawarawan nan suka yawa yanzu abu ya kai har a ce kungiya ake yi ta zawarawa kungiyoyi suna nan ba guda ɗaya ba a garuruwa da yawa da shugabansu da mai neman yancinsu da menene da menene duk an tattara hotunansu a gidan dillalai kamar na sayarwa a tattara su in mutum ya zo neman a dudduba mutum ya zaɓi wanda yake so halin al'umma mu fa ya kai haka ya jima zaka bai kamata a rika tsanantawa akan maganar ƙarin aure mata su ta da jijiyar wuya don mai mijinta zai ƙara aure a ta rigima a ta kishi a ta masifa ya kamata a yi ji tausayi wata matar ana faɗin wani hanci to ina ina ita za a ce wai ta ji tausayin wata ta je ta mutuma ya wadda take kishi da hurul in ni fa na ji na ga muku na ji matar da kunne na wata tana cewa ita fa hurul ilin nan wallahi ba ta son su ji rashin hankali wai saboda wai ita dan me za a kai ta aljanna da mijinta kuma a ce wai ga wasu hurul ilin wai ita kadai ba ta ishe shi ba tun a duniya ba kaga wanda bata je aljanna bane take wannan zance Allah sauki Allah sauki to ya kamata da Allah mata a rage wannan zafin kishi ewa a taimaka a sassauta abu yadda samari za su samu aure yadda za su yi aure amma kuma su ma samarin kar su ce kawai komai a arahar za su same shi har idan sun zo da matan gida kuma ba zancen kulawa ba girmamawa ba kaddarawa mutum ya rika wani alfahari to a nawa ma na aure ki na mene za a zo a ta damu na abin nan wannan duk ba daidai bane kowa yayi abin da ke haƙƙinsa ana taimakawa ne dama domin a rage wannan percentage na yawan adadin maza samari da ba su da aure kuma ba su da hope ta ko ina ba su san inda wani abu zai zo musu da za su iya yin aure ba in zancen aiki ne wani ba shi da sa ran zai samu wani aiki jarabawar ba ce kyau ba sakandaren ba kare da kyar ba jami'ar an kasa zuwa ba kuɗin registration an samu kuma an kare din an yi NYSC ba aiki shekara biyar shekara shida ba a san me za a yi ba sana'a to kaga kuma shi ma uba da zai ba da yarsa wajibi ya duba fa inda za a rike ta ba kwaɗayi ba ne duk mai ya in zai ɗauke ta ya bayar dan ya tambaye ka aikin me kake yi da ya za ku rayu ba laifi yayi ba kar a ce wani an zubi son zuciya ina za a bar ku ku je gindin bishiya za ku zauna ba zai yiwu ba dole ne tsare muku mutuncin ku haka ka yi kokari ka roki Allah ka samu aikin da zaka yi ka tsare mutuncin ka kuma Allah ya hore maka yadda zaka rike mace dama haƙƙin namiji haƙƙinsa ne shi zai je nemo ba abu ne za a ce kawai a tausaya maka a baka yar ko baka da komai ba wannan ba shine shari'a ba tsakani da Allah yawwa ba taimakon ƴaƴan bane a ba da su haka yadda ba za a kimanta su ba za a daraja su ba amma wajibi ne mutum ya samu aikin da zai yi amma duk da haka mata su kuma kar su hana mazan su ƙarin aure saboda maganar kishi duk wanda Allah ya hore masa yadda zai yi to a samu damar a duk ragewa wannan bala'in ne da ke tsakanin al'umma wani labarin da yake faruwa a cikin gidaje ba abin da ya dace a faɗe shi bane a irin wannan wuri kuma duk saboda rashin samun daman aure ne da 'yan mata wata shekara talatin da wani abu wata da biyar akwai mai arba'in budurwa ce tana ne ba wanda ya zo ko sauraro wani abu ba alama ana nan kuma sai yawo ake da ita gidan malamai wanda ake cewa malamai kai aje nan a kai mata aje a kai wani malami kaza zai kaza zai mata aiki waye waye su ma kuma su shiga barnar su a ciki duka akan cewa wai za a sa mata hannu za a taimaka mata la'alla wasu ne suka sanya mata hannu wato wai aljanu ko sanmu ko wani abu akai mata duk aje a lalata mata imani a lalata dukiyar iyayenta kuɗin da za su taimaka mata ta zauna a gidan mijin ma duk ya tafi abin irin waɗannan bokayen marasa tausayin al'umma Allah ya tsare mu haka a koma ne muna buƙatar a komai mu a musulunci dama an hana mu tafiya ƙarshe a komai ma'ana ba a san extremism a komai ka tafi ƙarshe wajen tsanantawa sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kada kuma a tafi ƙarshe wajen lalata tsare-tsaren ya zama cewa abu haka za a ba da shi ba kima ba daraja amma komai a zo ina a tsaya tsakiya yau a tsaya tsakiya wajibi namiji ya nemo abin da zai riƙe matarsa iyaye kuma su sassauta abin da ba wajibi ba in dai za a samu rufin asiri to su ba da yarsu a aure ta an fahimci zancen da nake insha Allah to sai ce wa fihi anna al-mahra yudfa'u ila al-mar'ati idza kanat mukallafa in ta zama mukallafa ce mai hankali to a miƙa mata kayanta tana da hankalin da za ta rike sadakinta ta san me za ta dishi wa annaha tamlikuhu bil aqli kuma ta mallake shi daga an ɗaura aure li'annahu adafahu ilaiha domin ku kunga ai an dangana shi sadakin zuwa gare ta cewa akai wa atun nisaa saduqatihinna har ya zama nasu kun gani saduqatihinna aka ce an yi idafa kun ga mudafun da mudafun ilai mudafun ilai shine wannan hunna din yawa saduqatihinna wannan sadakin nasu to ku ba su shi ashe ya riga ya zama nasu daga an ɗaura aure to nasu ne da haka uba da kuma miji wajibi ku bada sadaki ku bai wa matan sannan ce wa annaha tamlikuhu bil aqli li'annahu adafahu ilaiha wal idafatu taqtadi tamlik ita ko idafa irin wannan tana hukunta lalle an mallaka tana hukunta mallaka ga wanda aka idafarsa ko aka idafar abu zuwa gare shi fa in tibna lakum in sun ba ku wani abu da daɗin rai min ku ai min sadaqi nafsan da daɗin ransu bi an samahna lakum wato suka yi muku rangwame an riban da bisa yarda wa ikhtiyarin da zaɓin kansu ba tilasta musu kuka yi ba ba waliyai ne suka tilasta musu ba bi isqati shay'in minhu su rage muku sadakin an zo za a ɗaura auren ce sadaki nawa ne ce naira dubu hamsin sai yarinya ta aiko da takarda a aiko wurin sadaki ta ce ita ta yafe ashirin a kawo talatin ya halatta ana shirin a daga a faɗa cikin sadaki kaza sai a ce gashi amma ta ce kaza duk ya halatta in dai mukallafa ce ta san me take ya halatta ce wani to amma kuma in na faɗi wannan kada wani ya fahimci cewa an ba wa 'yan mata dama ne su rena waliyansu da iyayensu yau duk abin za a irin wannan in har ba a riga an gama ba a yi shi ta hanyar iyayen nan girmama iyayen a cikin abu shi ma wata albarka ne an fahimci wannan to kar a ce ta yi rashin kunya au ta asirihi ko ta jinkirta shi idan ta ga ba shi da hali sai ta ce to ba komai ka bari mun nan gaba insha Allah in mun dan dade da zaman koyaushe ma ka samu aika baya ana irin wannan yanzu abin ma da ake ya wuce haka yanzu za ka samu wata ita aiki take yi tana neman mijin da za ta aura ta ɗauki nauyin ma ɗalibin a yi mijin da take so ta aura yana ɗalibi ta ɗauki nauyin karatunsa ta ɗauki nauyin abubuwansa duka saboda so take ya aure ta sai ka rasa ma yanzu wannan waye ba da sadakin ki ko ba ka bane Allah ya kyauta halin da muke ciki din ne wallahi social problems din da muke ciki ya ƴan uwa المشكلات الاجتماعية da muke cikin shi wallahi suna da yawa kuma shi yasa yana da kyau bangaren shugabanci duka shugabanni su kalli wannan su kalli wannan su kalli wannan yanzu ana ta fama da harkar security ma to su waɗannan social abubuwan ma gaba ɗaya wani ma ba ta kansu ake kuma duk suna cikin abin da zai rage mana wannan tashin hankali zai rage a lura da duk inda matsala take shi a yi karatu a ga halin da al'umma suke ciki kafin a yi hukuncin abu yana da muhimmanci yawa a ba da ƙarfi wajen fahimtar al'ummar ina ta dosa me yake faruwa ne me yake jawowa kaza da kaza yanzu ka za ka ga bincike binciken da mutane suke yi na sababin rabuwar aure a bangarorin ko a islamic studies ko a shari'a academic ayyuka da ɗalibai suke yawan rubutawa masters ko phd za ka samu cewa ana yawan rubutu akan irin wannan factors militating against kaza da kaza menene yake jawowa a samu matsalolin kaza irin wannan in za a same su studies din ai gini a kansu za a samu abubuwa sosai na amfani kowa zai bada labarin garin su da jihar su da irin al'adar su to da za a tara irin wannan ai bincike za a iya samun mafita da yawa ta hanyar ga yadda za a tsara auren ga yadda za a iya hatta koda dabarar da muka ambata cewa muna ta niyyar za a yi har yanzu an kasa yi ta wato zama a ilmantar da samari yadda za su zauna ma da mata su kansu matan a yi musu wani kwas na kwana ɗaya ko sati ɗaya ka in ce na yadda in sun je gidan miji ya za su zauna da miji wasu matan haka suke zama da 'ya'yansu mata ba sa koya musu komai wata sun ɗauka abin da ake koya musu kawai kicin girki to wani ma da alherinsa dan ta je gidan miji bata iya girki ba to kuma wata matsala ce za a iya dawo miki da ita to amma akwai wasu abubuwan yanzu sama da wannan akwai yadda za ta zauna da haƙuri yadda za ta zauna da rarrashi yadda za ta zauna da tsafta duk irin waɗannan abubuwan iyaye su koya musu duk da ina jin mun taɓa wannan zancen ba sai mun sake tsayawa akan sa ba to amma mazan ma suna buƙatar a zauna a yi musu waɗannan irin kwasa-kwasan babu hancini babu basifa babu bala'i babu faɗa ba cin mutunci da haƙuri da rarrashi daga irin soyayyar da ake yi kafin a yi aure tana dawo wata ɗaya biyu uku sai kaga duk ta sani ba irin ta ake ba sai ga wani lokacin ma an tashi ko ina kwana babu ya shirya ruwan ma da za a kai masa ya ce baya so ya ɗauka ya wankansa kawai ya hau babur ɗinsa ya tafi aiki abu ya canza da ko duk sati ba wai zancen ma sati ba kullum da safe ya yi text ai wane ne ai mane ne ai love you na rasa yadda zan yau ban ganki ban ji komai dama da irin waɗannan abubuwan in ba a yi su ta hanya mai kyau ba kuma da ikhlasi to sai kaga bayan an yi aure kuma duk sun zo sun sani sun koma realitin sai ya bayyana abin da ba shi bane kuma sai ya tafi Allah dai kyauta to yawa mun yi wannan ko aw ta'khirihi ko jinkirta shi aw al-mu'awadatu aw al-mu'awadatu anhu ko kuma musanyan sama da wani abu a musanya a ce maimakon kuɗin kawo kaza duk ya halatta macen duk za ta iya wannan ta yafe wa mutum ko misali a ce kuɗin ya kai sayan fili a ce to in fili uku ne saya kuɗin sadakin ce kawo fili ba ni filin nan naka na wuri kaza ma ya isa sadakin sauran na yafe duk wannan ya halatta mace ta yi iyaye su suke tarbiyyar ƴaƴa akan irin wannan ɗabi'ar ta rashin rowa wasu matan Allah ya yi musu rowa ko miskala zarra ba sa haƙurin mijinsu ya fa'idanta da kuɗinsu amma kuma su komai nasu na rayuwa sai sun ɓantare shi a jikinsa duk yadda za a yi sai sun ɓantaro amma nasu a taɓa yana da wahala na san dai wannan ba masu yawa ba ne akwai mata kuma masu tausayin mijinsu su ta yin komai har ma wani ya ɗauke su kuma dolaye ne ya dora musu nauyin komai duk yana nukurkusa su har su kasa yin komai Allah kyauta halin rayuwar ta mu dai babu wani hali guda ɗaya da zaka ce shi ake yawan yi kowanne akwai shi da kan ka taba mazan yau matan su ma da dole ne akwai magana da za a yi a kansu su gyara nasu hali akwai zancen har da muka yi jiya abin da ya shafi me ake kallo a mace in za a zaɓe ta ko ana zaben mace a aure ta bangaren akalli addininta ko da kyanta da dukiyarta da danginta da asali da sauransu to mata wai suna tambaya wai to su maza su ma za a ba su dama ma su matan su ma su kalli waɗannan abubuwan i kwarai waye hana galibin abin da ke faruwa dama shine an faɗi wannan saboda galibi maza su suke zaɓa an gane shi sa aka faɗi wannan galibi abin da ke galibi kuma dama hukuncin shari'a ana gina shi ne akan galibi shi nadiri abin da ba a saba da shi ba ba shi da hukunci ba safai ake bi sai idan ya faru sai a ce to ga abin da za a yi masa amma ba haka ba a yanzu tunda lalle ne iyaye su rika baiwa ƴaƴansu mata damar su zaɓi mijin tunda mazan suna da yawa kuma ina ce ina ce suna da yawa ina nufin yanayi iri-iri nasu ma'ana matakinsu iri-iri ne ba duk iri ɗaya suke ba yau akwai mai addini akwai wanda ba addini akwai mai dukiya akwai wanda ba dukiya akwai kaza akwai kaza duk waɗannan qualities din da ma sama da haka sai sa malamai suka ce wannan guda hudun ba su kenan ba hatta a mata akwai abubuwa da yawa kuma da za a kalla wani abin da yake kallo ta ban kwantar da hankalin ta bangaren kwanciyar aure wani shi yake kallo wannan shi ma haƙƙi ne ba matsala in mutum ya kalli wannan yawa sannan su matan su ma ba iya waɗannan abu hudun za su kalla abun maza ba yau su duba farko dai su ma su duba addini in ta auri mutum ba saboda addinin ba to zai zo kuma ya azabtar da ita saboda rashin addininsa rashin ilimi da rashin sanin haƙƙi da duka da cin mutunci da rashin kulawa duka za a iya samun su sannan kuma har yanzu za a iya duba dukiyar shi ma ba a cewa ba a duba musamman dai abin da za a samu rufin asiri a riƙe mace kamar na faɗa gaskiya a daina ganin laifin uba idan ya ce zai kai yarsa inda za a riƙe ta wani lokaci kalmar da muke amfani da ita din ne take jawowa matsala ce yana neman ya kai ta inda za ta huta ko inda za a huta ko galibi gidan mai kuɗi ake nufi yau to ba wannan aka ce ba amma inda dai mutumin zai iya riƙe ta da rufin asiri karka ce wai me yake hawa me yi mu a'a ko keke ne da shi akwai mutumin da keke ne da shi in ana zancen abun hawa amma irin yadda yake kula da iyalinsa da mai da hankali a kansu asibitinsu cinsu shayarwarsu tufatar da su ya fi wani mai motoci ba mai mota ɗaya ba wani yana da motocin amma za ka ga gidansa ba a kula abincin ba za a koshi ba suturar babu amma kuma yana da abun da zai iya yi wanda kuma wannan duk ba daidai bane duk abin da Allah ya hore maka wallahi babu alheri a ce ka tara shi wai ka aje to ba ka aje dan Allah wa ka ajiye wanda yake da shi din kenan a ce ya tara ba zai zai wa jikinsa rowa zai wa matansa rowa wallahi wannan ba karamin marwaci bane a gidansa ba za a ci a koshi ba kuma gashi yana da halin da zai in har yana da halin da za a ci a koshi wallahi wajibinsa ne ya providing ya kawo yadda za a ci a koshi laifi ne babba ka bar mace wai ita za ta yi maka cefa ne a ina za ta je ta nemo wannan an za ta ne ta je ta yi lalata idan ba ta da hankali ba ta da tarbiyya kuma ana samun irin wannan abun yana faruwa ku duba ku ga wanda ake mutuwa a bar su da 'ya'ya 'ya'ya marayu wasu ya suke yi ta kai fa wasu yanzu ado suke wa 'ya'yansu mata su tura su cikin gari su je gun samari wannan menene prostitution sosai karuwanci ne koyar da shi da kuma ba shi damar ya ci gaba da yi to duk me ya ja wannan al'umma ba ta kula da irin waɗannan mutane kuma halin zamantakewar auren ana sakaci da shi maza ba sa kula da mata ta yadda nan da nan sai kaga aure ya lalace kuma mace ta shiga irin wannan yanayi din Allah ya kyauta idan mutum zai magana irin wannan sai sa kullum sai kaga wani zai damuwa ma ta dame shi wani zai ga ya shiga fada Allah ya kyauta yasa wasu ke cewa malam Abdul Wahab fada ne da shi yana shiga irin wannan zance da ma yake kamar yayi duka Allah ya kyauta to sai Allah ya ce fakuluhu in suka ba ku din nan ko suka yafe muku to ku ci shi hani'an mari'a fassarar bahaushe ciki lafiya baka lafiya shine ma'anan hani'an mari'a mu asali suna cewa hani'an a halin cin ne istisagar abu lokacin fi halatil akli mari'an kuma lokacin da abun istaqarra fil batni fil aqibati wato bai jawo gudawa ba bai jawo wani abu ya faru ba in ka ci abinci ka tauna kalau ya zauna a ciki kalau to hani'an shine cin baki zamansa a ciki kuma shine mari'an an fahimci abin a lugar larabci kenan to amma yadda muke fassarawa din da Hausa ciki lafiya baka lafiya din in dai Bahaushe ya fahimci abin da yake nufi da wannan to hakan ake nufi ma'ana ku ci lafiya kalau ya halatta ka ci halal ba abun gori kuma sannan babu wata uquba da za ta biyo baya an fahimci abin da haka hani'an ana nufin a halatul akli an yustasagha mari'an kuma a mahmudul aqibati wanda aqibarsa abin yabo ce babu abin zargi ba zai ja maka bala'i ba ashe idan har za a baka kyautar sadakin bayan an ɗaura auren ko ta rage ma wani abu in ka ci hani'an in wata ran ta zo ta ma gori to ya zama ba mari'an biki an fahimci abin yau to don haka abin da ake so hani'an kuma a same shi mari'an Allah sallallahu ai la haraja alaikum fi zalika wala tabi'a ka gani babu wahala a gare ku babu kunci wala tabi'a kuma babu wani abu da zai biyo baya na mummunan abu yau shine ma'anan hani'an mari'a wa fihi dalilu ala anna lil mar'ati at-tasarrufa fi maliha a wannan aya tana nuni akan cewa mace tana da haƙƙi tana da dama akan at-tasarrufa fi maliha ta yi tasarrufi a dukiyarta wannan biyu yana ishara ne zuwa ga halin zamanin jahiliya mace ba ta mallakar komai ba ta mallaka kawai duk abinda ko gado aka bar da dama ba a gado kun san da larabawa ba sa gadan ba sa gadar da mata wata dukiya sai maza ne kawai suke ɗauke komai shi yasa adalcin musulunci da musulunci ya zo sai aka ɗauko cewa dole za a bai wa mace to duk da dai ko da rabanta bai kai na namiji ba to amma dai an bata wannan hali ne da ya fi na da kuma akwai halayen ma da a raban gadon za ka ga wata macen ta sami abin da ke fiye da na namiji da wasu halaye ɗin don haka abin da yake nuna shine shari'a ta halatta wa mace yancin ta mallaka abin da da wasu addinan ba su bata damar yi ba tana da mallaka shi yasa yanzu za ka iya samu mace tana gidan miji mijin ba shi da ko keke ita kuma ta gaji filinta a gun babanta ta yi kaza an sai da filin an gina an sai wani gida an sa yan haya kudin haya na zuwa mata ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza tana kasuwancin ta to duk mallakar ta ne miji ba shi da iko ya zo ya ce ai ni ne mijinki don haka dole ni ne zan rike wannan dukiyar ai ni ne mijinki dole sai ta hannuna za a yi kaza a ba shi da haƙƙi a shar'ance mace tana da yancin ta mallaki fili tana da yancin ta mallaki mota tana da yancin ta mallaki gidaje ba gida ɗaya ba an fahimci wannan abu yau a shari'ar musulunci duk wannan rahama ce a walau bit tabarru'i da haka tana da dama ta yi tasarrufi ko da ta bada kyauta ne shine tabarru'i tabarru'i shine donation ta bada shi ta ce ta bada fili kaza a gina wa marayu gidan da za su zauna idan kanat rashidatan yawwa in ta zama kintsatsiya ce shiryayya ce ba ballagaza ba ce ma'ana da hankali akwai wata ko da ta balaga tana da hankalin wajibcin sallah to amma kuma ballagaza ce a kun san ballagaza ne yau duk abin da aka ba ta na dukiya baya dadewa yanzu nan za ta watsar da shi to irin wannan ba a ba ta izinin yin irin wannan abin ba fa in lam takun kadhalika in ba kintsatsiya ba ce fa laysa li atiyatiha hukmun to kyautar da za ta bar ba ta da hukunci ma'ana za a iya fasa ta an gane ko da an bayar a kula kada mutum ya tabbatar za a iya in mutum ya in wasu waliyanta suka iya kaiwa ƙara za a iya dakatarwa domin akwai hukuncin hajiru a kanta za mu zo mu magana akan hajiru nan gaba a aya ta gaba ai kun san hajir ba hajar ba hajar dutse ke hajiru da sukunin jimu shine kangewa da tsarewa a hana mutum tasarrufi a cikin dukiyarsa idan ba shi da hankali wato ba ni tsatsai ba ne sai a ce misali alkali ya hukunci a yi takarda a ce wane saboda hukuncin ɗabi'arsa ga hankalin ga yadda yake to a dukiyar da ya mallaka ko ya ce ya baiwa wani kyauta to sai an kawo iyayensa ko waliyansa sun jaza sun tabbatar sannan a yarda don alkali ya ba da wannan hukuncin duk wani mutum da zai zo ya da'awar cewa wannan mutumin ya ba shi fili kaza to ba za a karɓi wannan hukuncin ba ba za a ba shi filin ba sai an samu jazawar waɗannan dangi nasa an fahimci wannan abu wannan da yawo dakatar da mutum daga tasarrufi a dukiyarsa shi ake ce ma alhajir za mu zo kansa akan wannan wala tu'tu sufaha a amwalakum insha Allah darasin mu na gobe sai ce wa annahu laysa liwaliha min as-sadaqi shay'un daga cikin abin da za a fahimta har yanzu a wannan aya sadaki ba na waliyi ba ne ba shi da komai a ciki ghaira ma qabat bihi banda abin da ita matar ta bashi mata da aka daura mu aure ya ta ce ta baiwa babanta sadaki baba ba komai ai kai wahalhalu da yawa wannan din ma suka shi cikin abin da za a kawo kaza za a kawo kaza za a yi kujeru za a yi me ai ba komai ciki nan magana ta ƙari wanda dama ko da ma ba ta faɗi hakan ba shi kamar da muka faɗa ɗazu in dai a maslahata ne amfani da shi ba komai wannan kun ga yana nuna mana darajar sadaki da muhimmancinsa a sauran dukiya da ba sadaki ba ya halatta fa mutum ya tasarrufi a dukiyar ɗansa ko uba in ya ɗau dukiyar ɗansa ba sataye ba ba a yanke masa hannu ba a komai anta wa maluka li abika ai kun ga wannan hadisi da kai da dukiyarka duk ta babanka ce kai uba da daraja yake shi yasa ba a wasa da haƙƙin iyaye to amma a zancen sadaki ku duba saboda muhimmancinsa da darajarsa a shari'a sai da aka umarci da iyaye da mazaje duka su baiwa mata sadakinsu kada su ci sai idan matan su suka bayar a wato da sarransu wa fi qaulihi a faɗinsa subhanahu wa ta'ala ne ce fanki ma tsaba lakum minan nisa'i ko auri abin da ya muku daɗi na mata dalilun ala akwai dalili akan anna nikah al khabisati cewa auren mummunar mace ba mummuna na kyau ba wato mummuna kyan fuska ba ba muni na wato jiki ba abinda ake nufi dattin zuci dattin hali mummunan hali nunkufurci kazanta mugunta annamimanci kulle-kulle rike abu a zuci fushi tashin hankali duk wani yana daga cikin hub yana da cikin matsala mutum ya auri matar da ba a daidaita ta irin wannan abu ke sake da kyau a ilmantar da 'yan mata da Allah hali mai kyau halin haƙuri halin juriya duk wani yana da muhimmanci Allah kyauta mun dai wannan zancen a baya in ka taɓo kowanne sai ka ga shi kaɗai ya isa lecture yace ghairu ma'murin bihi auren matar da take mai mummunan hali marar tsafta to ghairu ma'murin bihi abu ne da ba a yi umarni da shi ba bal manhiyun anhu kai an ma yi hani karka auri khabitha dan Allah madaki ya hana ko al khabithatu sai dai me lil khabithin mata kazantattu marasa tsarki masu mummunan hali mazinata masu kaza ma kaza masu kaza to na irin su ne maza ba na wato maza mutanen kirki bane kal mushrikati kamar mushrika matar da take mai shirka tana bautar gunki tana bautawa aljinu matsafiya ce wa kalfajira ce kamar fajira mazinaciya da makamancin wannan ko mai sata da makamancinsu au kama kala ta'ala wa kama kala ta'ala kamar da Allah madauki ya faɗa ce duk waɗannan ba a auren su kamar yadda Allah madauki ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani kun gani wala amatun mu'minatun خير من مشركة ولو أعجبتكم أي ولو أعجبتكم تلك المشركة في جمالها ومالها وحسبها أما جاء يوم وقال هكذا هل ينزو الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك هكذا شما متميزنا تبا مي أورنتا سي مزناتي كوكما مشركي wannan mun yi wannan zancen a ighafatul lahfan ko kun san wannan ayat insha Allah aka bar kuma za ku iya fassara ta ba sai mun shiga cikin ta ba an ce lokaci kat ya kare shi kenan mun yi sallama wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga na taho da tambayoyi na manta da su ba ne طيب نعم نعم وعليكم السلام نعم ايه yi tambayar kawai duk ba bukatar labarin eh na'am na'am hmm hmm yakan yi mai na ji ba daidai bane ba daidai bane idan mutum yana wani gida kuma ya je wani gida har a yi zancen mu'amalar aure ba daidai bane yawwa ya kamata mutum ya kiyaye wannan in ba wata larura ce ta auku ba haihuwa haila da sauransu wannan dama shari'a ta bashi yanci yawwa amma lokacin da aka yi irin wannan an ce duk da cewa malamai sun tabbatar da shi rabon kwana hukuncinsa daban a maganar kuma kwanciyar aure shi ma hukuncinsa daban ba lalle ne dan an yi rabon kwana dole ne sai an yi kwanciyar aure ba an fahimta wannan ba sharaɗi ba ne yawa gwargwadon kowa tsarinsa har da yake ciki lafiyar jikinsa a ina yake ita ma wanne yanayi take ciki wannan ba a zancensa lamari ne da kuma amma duk abin da za a je akwai haƙƙinsa nan a tafi wurin a yi shi in an yi shi da niyyar zalunci ba wata larura ce ta jawo ba to ba daidai ba ne Allah kyauta barakallahu